بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره وبجداره العظيم آغاشم شبو تكن سورة صادق سورة مكة tana da ayoyi 88 ko 86 bisa sabanin riwaya na adadin ayoyi ana samun irin wannan wanda dama haka ka'ida ta ilimi take mafi yawan al'amura a ce ga yanda yake an yi tifaki a kai wani abin a ce ga shi amma muktalafin fihi akwai sabani a kai to ita wannan sura ta sadi kamar yadda muka faɗa sura ta maka akwai khilafa sabani wajen adadin ayoyinta Allah sai ya fara ta da bismillahir rahmanir rahim sad wal qur'ani dhikr sad harafi daga cikin al-hurufu al-muqatta'a harafi daga cikin al-hurufu al-hijaiyya al-muqatta'a malamai suke cewa kowane littafi daga cikin littattafan da Allah ta'ala ya saukar suna da nasu sirrin amma shi alkur'ani wani abu daga irin cikin sirrinsa shi ne irin waɗannan al-muqatta'at alkur'aniya kaga an samu harafi guda ɗaya shi kaɗai za a ambata ka ji shi kawai a cikin hurufu tahdi in an nuna maka an zana maka shi na Allah ne wani sai ka ce sadun sadiq ma'ana ai wannan sadun ne sai malamai suka ce shi kalmar sadi idan li'irabi zai da irin su irin su alif lamim suna daga cikin marfu'atu saboda khabari ne ma'ana khabarin muqaddam ne wato ai khabari ne na wato ainihin fi'ili da wato abin da ya gabace shi haza kitabu sadun sai kasance khabari ne saboda haka ane mashi rafa'i alal khabariyati kamar yadda malaman lirabi suke ambato mubtada'in sa mahzufi ne ko kuwa shine mubtada'in abin da zai zo bayan sa shine khabari din to dukkanin sarrufa sai yana daga cikin abin da malaman lirabi suka ambata to idan an ce kalmar sad almutabadaru ila zihni abin da yake fara zuwa cikin tunani kamar yadda malamai suka faɗa shine amradihi bizalik Allah shi ya san hakikanin abin da yake nufi da lafazin sad wannan shine abin da yake an yi ijma'i ma'ana ijma'in malamai sun tattaru sun ce idan an yi wannan to an fita haƙƙin wannan harafi a wajen tafsiri amma akwai malaman ishara kamar malaman zilalu ma'ana malaman ishara wanda suka ce ai idan kana tafiya a rana da kai kuma da inuwarka kai din kai ne na haƙiƙa inuwa taka duk wanda yake ba kai bane ba haka yake ba wanda yake kai ne ma ba haka yake ba don idan inuwar mutum ka kalle shi a inuwa kai ka san shi ne amma idan ka mari ko mika hannu ya kare ba zai yi ba in za ka mika za ka mari inuwar ba zai yi ko giga ba zai ba in ka mare ta ma bai ji ba ka ke dan ba shi ka mara ba amma idan kace ba shi bane kuma ƙarya ne shi ne don inuwarsa ce to shi yasa ga ayar ko in ce ga kalmar ga kuma wani abin da yake tafarru'i wanda yake fitowa daga cikin wannan aya din ko daga wannan harafi din saboda haka idan an ce sadiq gashi ya zo da harafi kwaya daya harafi guda dayan nan malaman tasawufi suke ce to ai kullum a tauhidi baka iya zama mumini sosai sai idan ka yi imani da wahadatun zati cewa zatin Allah ɗin a kan kansa fardun shi kaɗai ne fardun shi kaɗai a kan kansa so da ka dole ne sai an samu imani da wahadiyatun zati wato kenan a hadiyatun zatin nan wato zatin nan sai kasance yana da yana da wahadaniyarsa shi kaɗai ne dole ne a cikin babi na tauhidi duk sanda kadarsa Allah yana da wani abu na kishiya to tauhidi ya tashi ma'ana kafirci ya shigo imani ya ko musulunci ya tashi to da ka dole sai ka sami wannan ahadiyya ta Allah to ahadiyatu zati akan zatin sa shi shi kade ne ahadiyatul fi'li aiki kuma irin nasa shi ma shi kadai ne ba mai aiki irin na Allah ahadiyatu sifa sifa in dai sifa ce ta Allah to ita ma a wannan sifar irin ta shi kadai ne to dan haka hikimar zuwa da wannan harafin guda ɗaya a cikin gurin malaman ishara suka ce yana gwada ahadiyatu zati ahadiyatu sifa ahadiyatu fi'ili cewa shi wato a zatin Allah akan kansa shi kadai ne aiki irin nasa shi kadai ne sifa irin tasa shi kadai ne duk da haka suka ce bayan nan Allah yana da sunaye to a cikin sunayen nan akwai sunan Allah as-samadu to kamar Allah yana rantsuwa ne da wannan sunan nasa na samadaniya menene ma'anan as-samadu wanda ba wanda yake jiran a roƙe shi ya bayar sai shi kadai kowa yana da Allah ya baka in ba Allah ba wanda yake jiran a roƙe shi ya bayar wani jira yake a roƙe shi ya hana idan ka roƙi dan adam zai baka in yana kunyarka in gobe ka dawo zai ɗan yi maka dariya ya baka jibi idan ka dawo zai baka yana yaƙi idan gata ka sake dawowa komai kusancinka da shi sai zuciyarsa ta raya masa wai me yasa mutane ba sa haƙuri ne ba zai gaya maka ba me yasa mutane ba sa haƙuri wataƙila sai lokacin da ka ɗauko ɗin za ka bayar akan dole in ka bayar ya tafi to in ya sake dawa kuma da da kake faɗa masa sai ka ce baba ko bafa ko yaya a dinga wa duniyar nan haƙuri fa ita duniya fa haƙuri ake yi ai ba ɗabi'a sa bace ka ɗora masa ban ban ban ban faɗi ba aikinsa ba ne Allah ne wanda yake wannan in ma baka yi ba sai ya ji haushinka ya ji haushi kana ganin ka wadata gaba da ne har ba ka roƙon Allah har ma aulubi ke cewa kullu ma ya abu ubikum rabbi laula du'a'ukum idan har ma ba za ku riki shi ku sai bani ba Allah shi shikenan shikenan ku je ba ruwan sa da ku ya daina kula ku ka san yaro yace kace ya daina ka daina kula shi to aiki ya girma sai ya shiga damuwa to idan ba za ka roki Allah ba Allah shi shikenan ku je ku harka ku na daina kula ku don haka Allah shi ne samadu wanda kowa yake nufin Allah da bukata to sunan as-samadu da ya fara da sadi to wannan sadin Allah ya ajiye a nan wasu suka ce a'a Allah ta'ala shi ne as-sadiqu mai gaskiya cikin dukkanin abin da ya faɗa shi ce zalikal kitabu la raiba fihi littafin nan babu kokonto ba dai ƙarya ƙaryar ma bata isa ta zo inda yake ba la ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfihi don haka menene kishiyar ƙarya as-sidqu don haka as-sadiqu Allah shine mai gaskiya dukkanin abin da ya bayyana maka a littafin nan gaskiya ne sadu sadiq kenan aka ce a'a haka din ne amma Allah ta'ala ya sifanta da sifar as-sabur mai cikakken haƙuri haƙurin da yake haɗe da nauyin haƙuri don haka in ba don haƙurin Allah ba a yau to da an yi wacce aka yi tunda nassin hadisi ya ce da mu la zawalud duniya bi akbariha aw bi ajma'iha ahawanu inda Allah min iraqati addamil dami imri'in muslimin duniyar nan ta tashi gabaɗaya ba kowa ba komai a gurin Allah shi yafi mar sauki fiye da ga ana zubar da jinin mutum musulmi a yau in kai rantsuwa ba ka fara jinin wani mutum musulmi ya zuba ba da haƙƙi ba to amma ƙarƙashin tadallin asaburu Allah ya haƙura ba zai kifar da mu ba sai idan lokacin halakar da al'umma din yayi ma'ana tafi da wanda ya aikata laifin yayi a dauke shi a kai shi lahira shi kadai amma don ya zubar da jinin wani a halakar da al'umma Allah zai iya yin haka amma karkashin tajallin as-sabur Allah ba zai yi ba to dan haka sadiq wannan harafi guda daya me yakon a samu guda biyu ha mim wahadatu zati wahadatu sifa ko guda uku alif lam mim wahadatu zati wahadatu sifa wahadatu fi'li Allah sai ya kyale sai dauko wahadatu zati shi kadai to wannan yana sawa dan adam kada ya nemi komai kenan sai Allah Allah sai ce wal qur'ani zikri Allah yana rantsuwa da wannan littafin alqur'ani kenan zikri ma'abocin bayani saboda bayanin alkur'ani idan wani gurin ya dunkule to wani gurin zai fassala ma'ana zai yi bayani filla-filla shi yasa yake cewa da mu kitabun fusilat ayatu shi wannan littafin littafi ne da ayoyinsa sun zo a bayyane idan wani gurin kaji an dunkule maka abu baka ji abin da wannan abin ya kunsa ba to sai ka ji a wani gurin Allah ta'ala ya yi bayanin yanda abin zai fito karar a wani gurin ya ce da mu ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim shiryar da mu tafarkin madaidaici tafarki madaidaici tafarkin wanda kai walima shikenan gairil maghdubi alaihim waladdallin ba tafarkin wanda kai fushi da su batattu ba sai ka su wani ne wanda aka yi wa ni'ima din nan an amta alaihim to idan fustilat ayatu hudin za ta zo sai ta zo man yuti illaha war rasula wa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa kaga ashe kenan idan ya dunkule maka siratal ladzina an'amta alaihim to yanzu ga su bayi ne nagari wanda Allah ta'ala ya zaɓe su da ainihin ikhtiyari daga kansa dan shi ba dan wani ba minan nabiyina annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai shahidai bayi wa salihin da rabuwar bayin Allah salihai su ne farki na gari su Allah ta'ala yake bukatar tafarkin mutum ya samu wannan layin ya shiga kitabun fusilat ayatu wani gurin idan ya ce da mu khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyami kullun abin da zai ga mana kenan ya halitta sama ya halitta kasa a kwana shida a wani gurin sai wa ma masana min lugu ba samu jin gajiya ko wato jin gajiya ko ciwon jiki ba don Allah ya irin wannan aikin ba a ce yau ya samu ya zauna jikin sa da ta ciwo ya nemi me ake ce da shi relief ya sha duk Allah ya fi karfin wannan to kwana shida nan ya aka yi to a cikin tafsirin fusilat sai ya baka labarin wala innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn sai azun lahu andadan zalika rabbul alamin ah kun ji fa da muka ce muku mun yi halittar sama da halittar kasa a kwana shida to kun ji kasa aka fara yi a kwana biyu can waje ala fiha rawasiya ko wa qaddara fiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata ha fi arba'ati ayyamin sai a kara ma kwana biyu akan kwana biyun halittar kasa sai ka ji labarin mai labarin kuma an dawo an yi kasa da abin da ya kama da ta amma a kwana biyu cikon kwana hudu kenan to mastawa ila sama'i in aka bada sai kuma fasawa hunna saba sun sai aka ce fi yaumaini aka yi wato ainihin saman gaba ɗaya da abin da ke cikin ta aka yi ta ma a kwana biyu wa kaza fi kullu sama'i amraha to wannan ashe idan an ce maka an yi sama da kasa a kwana shida to ga yanda abin yake a fasale idan ababi ne na hukunci kaga can ababin tauhidi ne kaji yanda Allah ya ka sallama ababi na hukunci kuma Allah zai tattara hukunci kure ya ce da kai wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu qurun wanda aka saki za ta zauna ita kadai ba tare da wani namiji ya kusance ta ba sai ta yi qur'i uku malikiya tace wal aqra'u hiya al atharu sai ta yi tsarki uku kenan shine ƙuri'i ɗin wataƙila sai ka tambaya ka ce wato ko da mai ciki ce sai ce a abar da mai ciki ita mai ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna ita kan koyo aka sake ta da safi ta haihu da yamma ta fita daga idda kan kenan an a fusila tafsilin ayar wato zikirin ta fito ta nuna cewa a can wadda aka saki in ba mai ciki ba ce kenan mai ciki don ga hukuncinta a hukuncin sai aka zare hukuncin mai ciki wataƙila sai mai tambaya ya ce to kuma akwai wanda ba ta ganin al'ada ita ya za ta lissafa wannan tsarki uku shi kuma sai a koma wallahi lam yahidna waɗanda ba sa ba sa haila su kuma ga sunan faidar su ce kai salasatu ashirin wata uku za su yi duk a wani gun aka tafi sai a ware kuma wanda inda mutuwa aka yi aka batta sai a kuma walazi da yata wafauna wa yi zaruna a zuwan su kuma sai a kawo arba'ata ashirin wa ashara to wannan ya isa ya ce maka ashe alkur'ani ka karanta shi kadai ka dogara da aya kwaya daya kadai ba dole ne ka samu abin da kake so ka samu din ba to alkur'anin nan Allah sai ce ya rantsuwa da shi wannan littafi alqur'ani zikiri wanda yake ma'abocin bayani ma'abocin daukaka ma'abocin iya wa'azi saboda iya wa'azinsa idan ya fara baka labarin wuta sai ka ji kamar ba za a shiga aljanna ba idan ya fara baka labarin aljanna sai ka ji kamar in aka shiga aljanna ba zancen azaba to amma Allah ta'ala sai yake cewa ba haka za a yi ba lallai a ji tsoron Allah wanda yake ma'abocin ni'imomi sannan ma'abocin dangogin azaba ni'imarsa tana cikin aljanna sai wanda ya shiga azabarsa tana cikin wuta sai wanda ya shiga don haka ana so lallai mutum ya zamanto yana kallon ni'imar nan ta Allah sannan yana kallo azabar nan ta Allah na'am balil ladina kafaru amma mamakin shine kaga waɗanda suka kafirce wa Allah daga irin mutanen Makka da ragowar halittar duniya gaba ɗaya fi izzatin suna cikin izza jin girma shi za a aiko mana shi za a aiko mana kwanan nan feta shi a cikin mu yana maraya aka yi ta yawo da shi tsakanin danginsa kamar an rasa wa zai ɗauki shi ne kuma shi za a aiko mana su su ne masa kallon wannan shi kuma Allah ya ne masa kallon wato mafi ficin dukkanin halittar duniya baki daya duk wani abin da ba Allah mutu annabi yana sama da shi ko menene duk abin da ba Allah mutu annabi yana sama da shi saboda karfi masa irin wannan kallon si masa kallon da ya dace da shi iya matsayin girman sa a gurin su su ce za su yi masa kallo irin kallon hakikanin girman sa nan ma ba za su iya ba don ba wani hakikanin girman sai Allah madaukake su kishi kadai don haka balil ladina kafaru amma kaga waɗanda suka zamto kafirai fi izzatin suna cikin izza jin girma da kuma to ainihin hamiya kishin me yasa ba aiko a cikin kabilan mu ba wa shiqaqin suna cikin sabani da adawa da kiyayya ga wannan shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama Allah ce kam ai sau da yawa ahlakana min qablihim min qarnin mun halakar da min qarnin komai kankantar jama'a min qablihim kafin zuwan su ma'ana al'ummatai mabambanta iri-iri wato al'umma mai yawa da al'umma karama kowace iri ce mun halakar da ita kafin su ka nemi labarin al'ummar annabi nuhu ka nemi labarin al'ummar annabi salihu ka nemi labarin al'ummar annabi hudu ka nemi labarin al'ummar annabi shu'aibu ka nemi al'ummar ashabul aikati wanda ake ce da su mutanen dawan kaba wanda suka ki imani da yanda Allah ba su gagare shi ba ka nemi labarin ashabul ukhdud ka nemi labarin waɗanda suke sakace dutse su gida saboda ƙarfi duk ba su gagare Allah ba a yau shi Allah sai dai idan ba a taba shi ba in an taba shi to baya da wato ainihin ba shi da abin da za a ce don wannan abin ubangiji bari sai dai idan ya yarda da wannan abin ne don haka mun halakar da min qablihim kafin zuwansu min karni jama'a kowace iri duk jama'a da take imani bata kai labari ba fanadau a lokacin da azabar da za a halakar da su ta sauka sai suka dinga kiran junansu suna neman tallafi suna neman taimako wala tahina manas amma a daidai wannan lokacin babu wani abu da zai zo ya shagaltar da ubangiji gabarin saukar da azaba manas wato wata mafaka da za su fake da ita a wannan lokacin wala ta hina babu ita a wannan lokaci na'am
wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab wa'ajibu shine suke mamaki an ja'ahum munzirun minhu cewa mai gargadi daga cikin su yazo su suna jiran aka musu mai gargadi amma daga cikin mala'iku to wa yake da damar ganin mala'ika idan mala'ika ya sauka akan kamannin sa ai gargadin ba zai shiga ba dan tsakanin kai da shi babu ta'alufi ko in ce babu ta'arufi ta'alufi shine sabu ta'arufi sanayya tsakanin kai da mala'ika babu kana da jin ana faɗa shi yasa sai a ce dole sai an imani bi sab'iyat da abin da aka ji Allah ya bada labarin akwai mala'ika ce na yadda akwai mala'ika yaya halittar su take ai ban sani ba ban sanya take ba kuma kai imani da shi eh saboda me saboda dama yana daga cikin imani imani da sam'iyat yana da labarin akwai wuta na yadda akwai aljanna na yadda akwai alkiyama duk sab'iyatu ne wannan to don haka Allah ta'ala sai yake mama yake cewa wa ajibu sai kafirai suka yi mamaki an ja'ahum munzirun minhum cewa wani mai gargadi daga cikin irin jinsin su mutane ya zo musu ana su ganin amma a ganin mai idanu da hankali fa fa mablagul ilmu fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim su suna ganin kamar cikin irin su ne yazo a'a an dai sa masa riga irin tasu an sa masa bashariya irin tasu an sa masa mu'amala irin tasu har ma dan hankalinsu ya kwanta ya je kasuwa ya wuce fare ai ga wani halitta irinmu ya zo a dafa abincin a hada da shi a ci ya dan kwanta yana rintsawa dan dai a samu ta'arufi ya samu matan da zai aura ya aura ya samu da zai kwarkwara da su ya kwarkwara dan saboda me don a samu ta'arufi a samu sabo tsakanin shi da su amma wahum hajarun wal mustafa alkarmi ya kutu ai halitta kakaf ka dauka duwatsu ne amma ma'aikin Allah a cikin wannan halittar shi kam ya kutu ne ya zaka hada dutse da ya kutu ai babu haɗi in kana hakan dutse mai daraja duk ran da ka hako ya kutu shikenan sai a ce kakarka ta yanke saka daga ran nan ka fara hanyar zama a tajiri don wadda idan ka je ka canza kudin ka daga matashi kana zara kana ci wataƙila in kai sa a dutsen da ka hako har ka mutu ba za ka cinye abin da ka hako ba sai dai in almubazzaranci kai amma ci na bukata na larura to har ka mutu ba za ka cinye wani abin da ka hako ba saboda mai ka tono dutse mai daraja don haka duk halitta ka kaf a hajaru duwatsu ne amma wal mustafa alƙarmi in ji shehu yace shi wannan shugaba yaqutun ai shi dutsen yaqutu ne a cikin mutane darajar sama daban kamar yadda a cikin duwatsu dutsen yaqutu darajar sama daban don haka shi ma'aikin Allah su daine masa kallon munziru minhum idan ku sun yi wannan kallon to su auna da wasu abubuwa saboda rashin imaninsu da Allah cikinsu suna waigawa ai waige rashin imani ne tsoro ne yake sawa amma wanda ya da Allah fa ba zai waiga ba ya san duk abin da ya same shi daga Allah ne so da haka su su ki waigawa shi kuma aikin Allah baya waige a wayi gari ma'aikin Allah zai fito cikin ranar nan ba zai inuwa ba kai kuwa fa dole za ka inuwa to me yasa shi ba zai inuwa ba to ai haske ne yake haska haske yake haska duhu sai inuwa ta fito shi kuma haske da saboda haka haske ya haska haske ba abin da zai fito tunda kai dan adam khalqun ne zulmani kai duhu ne dan adam shi yasa idan rana ta haska duhu sai wannan duhun ya bayyana shi ku haske ne idan rana ta haska haske duhun ba zai ba don haske ne kawai zai fito a ƙasa sai ba za ka gane ba to kaga ashe idan suna irin wannan mamakin shi ma Allah sai ce ni ma mamaki nake yi wai suna mamakin an aiko mutum daga irin su mutane kada kafiru ko wa kada kafiruna sai ka ji kafiran suna cewa haza sahirun kazzab wannan sahirun matsafi ne kazzabun mai yawan yin ƙarya cikin sihirin nasa to amma abin da yazo da shi mu'jiza ce ita kuma mu'jiza tana daga cikin khawariqu abubuwa da suke sabawa al'ada idan al'ada ta hukunta abu kaza mu'jiza sai ta ki hukunta wannan abin kamar yadda kudura sai ta ki hukuntawa al'ada ta hukunta idan an sa kaifin wuka a yanka kudura sai ta zare yankan sai a tirzawa ba a yanka ba to annabawa sai su yi mu'jiza sai su kama ko su ce kawo kar in an ace to yanka nan mu gani sai ta ki yanka wato ka muke nan yanzu mu'jiza ta zo da sabanin al'ada to dan haka suke cewa sahirun kazab wannan matsafi ne kuma mai ƙarya cikin irin tsafin nasa na'am أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب me suke cewa yana faɗa suke ganin kamar ƙarya yake wato ana cewa wato suna ganin kamar abin da ya faɗa ba haka yake yi ba ya faɗa ne ba da gaske ba shine suke cewa aja alal alihata ilahan wahidan shin yanda muke da gumakan nan iri-iri kowane gida ma da gunkinsu amma waɗannan gumakan kakaf duk da ana roƙonsu ba komai yake iya tabbata yanda ake so ba ai ta roƙon ruwa gumakan nan su yi haɗin kai ruwan ya ƙi samuwa ai ta roƙon sauƙin rayuwa a gurin gumaka gumakan nan su haɗa kai su ce sun amsa wa kafirai amma rayuwa ta ƙi samun sauƙi to yanzu gumakan nan da yawa ma ba sa iya biyan bukatunmu duk mu tattara su mu zubar mu dake Allah kwaya ɗaya mu ce shine zai zai biya bukatun mu da yawa ma sun kasa yi ina kuma ka ce an aje an an samu kwaya an rike kwaya ɗaya don Allah wannan ba wuta bace ai wuta ce wannan to su kiyasin su kiyasi ne na hankali suna ganin gumaka da yawa amma bukatu sun kibiya wato sun kibiwa gaba ɗaya a tattara waɗannan gumaka a zubar kuma a rike Allah mahalici guda ɗaya ce wai shi zai biya bukata shine mamakin su aja alal alihata ilahan wahidan wannan annabin yazo ya ce da mu tattara guma kanmu mu zubar da su mu rike Allah kwaya ɗaya inna haza la shay'un ujab kai wannan abun mamaki ya isa ai lalle su ana su ganin mamaki ma suke yi ya za a tattara alloli 300 da doriya a faffaskara su a kone su kuma a ce bukata za ta biya a'a ai ba ku san Allah bane inda kun san Allah shine mai innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun cikin irin iradarsa in yace da abu ya kasance sai ya kasance ai yanzu ba ma shi Allah madaukakin sarki ba dan adam din nan zai baka mamaki duk ga wayoyi a Kano na fitila ga wayoyi a katsina ga wayoyi a jigawa ga wayoyi a kazuwar fitila amma ba a jona musu wutar daga kayan ji ba daga sanda aka jona wutar nan a kayan ji cewa za ka yi tak kowane gida da kake jin da wuta a kano da jigawa da kaduna da katsina ina ne kowane ce la an samu wuta ita wannan wutar wata iri ce wuta ce ta kudura daga Allah wani aka baiwa dama ya kirkiri wannan abun yayi wannan abun cikin lafazin tak wuta sai ta wani goma ta sama gobara ayan ka wuta ne ba a sani ba yayi blasting abun ya ya fashe wuta ta tashi daga ina aka sako ta daga kayan ji daidai karfe nawa karfe uku da sakan daya sakan shine tak shine sakan tak aka yi wannan wutar ta mamaye ko ina ko ina yanzu ina an samu wuta ko ina da wutar lantarki ko ina da wutar lantarki idan ka hada abin da ake shirya conference ta waya ɗaya yana saudiya ɗaya yana china ɗaya yana rasha ɗaya yana faransa za ku dinga yin magana magana na saduwa da kowa kuma kowa ya san abin da ake ji ba zancen kau dabara ba zancen wasu hiri a ciki gaske ne daga me daga bawan daga bawan ubangijin da yake inna ma amruhu idza arada shi an bawan ne yayi wannan to ina kuma ga ubangijin bawan don haka wauta ce a ce aja'alal alihata ilahan wahidan wai a ce a tattara komai ai watsi da shi a rike Allah guda daya su suna mamakin wannan ai wannan wuta ce mamakin wuta ce inna hadha la shay'un ujab suna cewa lalle wannan abu ne mai ban mamaki a tattara gumaka a watsi da su a rike Allah guda da kuma a cewa ana son bukata ta biya su ana su ganin wannan kayan mamaki ne na'am وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وانطلق الملأ منهم sai ga wata jama'a daga cikinsu irin kamar wato ainihin lokacin da suka tattaru suna tattauna irin wannan abin da alkur'ani yake kira zuwa gare shi musamman lokacin da suna wajen abu zalib babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ma'aikin Allah yake ce da su qulu la ilaha illallah ku faɗa ku sallama ba wanda ya cancanta a yi wa bauta bisa ya cancanta sai Allah madaukakin sarki to idan sun ji ya faɗi irin wannan sai wani ya ce animshu a ku tashi kowa ya tashi tafi kar a kawo mana zancen da ba za mu ɗauka ba wasbiru ala alihatikum ku je ku ci gaba da yin haƙuri wajen bautar gumakan nan naku inna haza shi wannan abin da ake ambato na tauhidi din nan la shay'un yurad wai wani abu ne da ake nema daga gare mu zo mu sallama mu ba da gaskiya zuwa ga ubangiji makadaici kwaya ɗaya tal mu sallama mu ba da gaskiya da shi wai shi ake nema mu yi kai ku tashi kowa ya je ya ci gaba da bautar abin da zai iya na bautar gumaka na'am ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا
suka ce ma samina bi haza bamu taba jin irin wannan ba fil millatil akhirah a cikin jama'ar da tazo a baya baya wace jama'a ce ta wani annabi tazo a baya baya jama'ar annabi Isa alaihi salatu wassalam so suka zo daga baya baya nan an ce shine annabin da yake shamaki tsakanin ma'aikin Allah da mutanen annabi Musa annabi Musa yana gaba da annabi Isa annabi Isa sai da ya fara zuwa sannan ma'aikin Allah ya zo to amma kullum muna cewa waza akhiran ne sabiqan man taqaddama ya zo a ƙarshe amma ya gabaci wanda duk ya fara zuwa shine shugaban su sallallahu alaihi wasallam suna cewa ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah ba mu taba jin irin wannan ba cikin jama'ar da ta zo daga nan baya baya jama'ar annabi Isa alaihi salam in hadha kai wannan abin da yazo da shi illa khilaf kawai yazo ne da kire ma'anan kira wato kire ma'ana yazo ne da abin da ya kirkira ya kirkiri wannan ne a nasu ganin wai dan ya zamanto ya karbi shugabancin mutanen makka da ragowar mutanen al'ummar larabawa aka ce to Allah da tsari yake da hikima ita hikimar Allah wani lokaci ana ganowa wani lokaci ba a ganowa sai kai mamaki a ina ya fara da'awan nan ya fara wannan da'awa a garin makka to me labarin garin makka tsakaninsu da shi aka ce dan cikin garin ne dan danginsu ne mu suka kafirce masa ai suka kafirce ba suka kiba da gaskiya da shi kuma kace komai Allah ya da hikima sai a ce eh ai hikima ta Allah din kenan a lokacin idan mutanen Makka suka ba da gaskiya da shi tashin farko dukkanin kabilun da ke gefen Makka ba za su yadda ba sai su ce ah ai sun ba da gaskiya da shi ai dangin sa ne dama su suke a ce dan dangin sa ya mallaki duniya to su ma sun kafirce masa ashe ba magana ce ta ɗan dangin ƙurishawa ya mallaki duniya ba a'a magana ce ta ɗan dangin ƙurishawa ya zo da gaskiyar da ƙurishawa ba su gane ta ba al'insanu ku aduwu ma jahila shi da hikimar ta Allah to ya aka yi daga baya suka zo suka sallama to sun sallama ne ɗayan biyu in ma dai ɗau'an aukarahan ko dai ta tilas ko kuma dan suna so akwai wanda suka sallama dan tilas akwai wanda suka sallama dan suna so su wane ne suka sallama dan suna so as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wadanda suka musulunta tashi farko kafin hijira wannan dau'an ne su wane ne suka musulunta karhan wanda sai da aka ce makka da yaki suka sallama to amma shi imani dandano ne da suka dandani zakin imanin haba sai suka ce to da me yasa ba muke rigima da shi ne yakin fatahu makka da aka yi shekara ta tara bayan hijira bayan an zo yin umra ta shekara ta takwas din bayan bayan wato bayan hijira da zimmar za a zo a yi umra shekara mai zuwa to labarin da ya dogon labari ne amma dai ƙarshe da ma'aikin Allah zai dawo saboda an warware masa alkawari sai aka taho da yaƙi sunan yaƙin fatuhu makka wanda ma'aikin Allah ya shigo cikin makka da ayarin sansanin yaƙin da mutanen maka komai taron dangi ba za su iya cimma wannan gangamin yaƙin ba saboda me wani abu na awalam yarau anna na'atil arda nanqusuha min atrashiha ta same su makka suna nan suna ta rigima da wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan girma nasa suna ta rigima da rigiman nan ashe duk kauyukan makka kowa ba da gaskiya kauyukan makka kowa ya sallama ba su gane haka ba sai sanda suka fara aikawa da neman taimakon a shigo a taimake mu da yaƙi cewa za a yaƙa za mu yaƙi wannan annabin da ya fito a garinmu ya gude ko ba garin madina ai mutu ne mun bi shi mun sallama ba za mu iya binku akan a yake shi amma mun ba da gaskiya da shi za mu shiga cikin jama'a sani duk inda sai kwankwasa sai su samu labarin ai makka ita kadai ce rige bata ba da gaskiya ba shi da Allah yake cewa awalam yarishin ba sun gani bane anna na'atil arda nanqusuha min atrafiha mun shigo kasan nan tasu mun cinye kasar ta gefe mun zaizaye musu kasar ta gefe to da ma'aikin Allah ce garin makka sai sa ce kada taba kowa a saurara kada taba kowa a shelanta wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira idan kana kusa da inda gidan sarki yake wuf ka fada gidan sarki ka tsira idan gidanka yana kusa da masallaci na harami to wanda duk ya shiga cikin harami shi ma kar ku taba shi ya tsira akwai gidan da aka haifi shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai ƴan uwansa da danginsa a gidan yace wanda ya shiga gidana ma ya tsira kar ku taba shi to da aka sai ga ina ka fi kusa wargir kuma ka fito kofar gida kafin ka je can ko can ko can an kama ka sai ce wanda ya shiga gidansa ma ya rufe kofa shi ma kar ku taba shi to daga sai ga ina shi ma kusa kafin mai wannan garin makka ba kowa an dare yan gidan cikin gidan sarki suna can suna neman tallafi cikin harami suna suna neman tallafi gidan su ma'aikin Allah ya cika neman tallafi gidaje kuma kowa yana lalle kwana ganin me za a yi da shi ya za a yi da su a yau to da yi garin gaba ɗaya an yi zai aka ce to a yi kuwa a shelanta a fito gaba ɗaya kowa ya fito a yi jerin gwano a haɗu a jikin harami aka zo aka taru a jikin harami kai na harami dama kana nan wanda ke gidan abu sufiya ne ya fito wanda ke cikin gidan su ma'aikin allah saboda gudun rai ya fito wanda ya shiga cikin gidan su kulle kofa shi ma ya fito suka fito kowa kansa kasa saboda kunya sun kore shi yau gashi ya zo musu da dakarun da ba su da iko da shi ba su da ikon cin nasara akan wannan dakarun saboda hikima ta ma'aikin Allah sai ce ya ahala makka ya ku mutanen makka ma nuna anni fa'ilin bikum ya ya kuke zaton zan yi muku yau duk gashi kun zama bayi in na ga dama Allah ya bani zabi in kakkashe ayya ai ba za ka iya ba ma'aikin Allah kai da Allah ya maka kirari bil mu'minina raufur rahim kai da kake da tausayi ina za ka iya kashe wannan jama'a gaba ba za ka iya ba in na ga dama in sayar da ku in sa kuɗi na a aljihu Allah ya ce ina ai wannan rangwamen da Allah ya baka walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli ai baka da wannan kaushin halin ba za ka iya ba in na ga dama in ce duka na mai da ku bayi ba zan kai ku in sayar ba in bautar da ku in shata muku gonaki na in ce sai an mun noma na fatanya ba noman shanu ba kuna matsayin bayi na Allah ya ce wannan tausayin naka ba za ka iya bautar da mutanen maka gaba ɗayansu ba in na ga dama in ce na ‘yanta ku sai yanda na ga dama ga shi karkashin mulki na kuke a yanzu sai wani mutum ya daga hannu ya ce ina da magana ce me magana kai ce ai tambayar mu kai kace me muke zaton za ka yi mana to shine zan baka amsar abin da muke zato mu abin da muke zato la nazunnu bika illa khairan akhun karimun wa ibn akhin karim ba mu zaton komai game da kai wallahi sai alheri haka Allah ya sa muka san ka dan uwanmu ne kai mai girma kuma dan dangi mai karamci sai makin Allah ce katanka katanka izhabu fa antum talaqa ku tafi kowa ya koma gidansa yana yantacce da ne shi yau ba bawa ba amma karkashin me karkashin kun sallama kun ba da gaskiya kuma haka din akai to dan haka Allah madaukakin sarki wai suke mamaki a unzila zikiru alaihi min bainina ko yaya za a saukar da wa'azi alƙur'ani kenan a gare shi min bai na alhali yana tsakaninmu ba shi ya fi mu girma ba in shekaru ne akwai da suka fi shekaru a cikinmu Allah ya ce barhum fi shakkin min zikiri ko ko ba karanta ba
أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب الله yake cewa sai su kafiri suke ta mamaki suna tambaya kullun a unzila zikiru a unzila alaihi zikiru min bainina shin sai a saukar masa da wahayi min bainina alhali gashi a tsakaninmu ya tashi bai fi mu yawan shekaru ma idan maganar dangi ne bai fi mu darajar dangi ba a'a ma'aikin Allah ya fi ku darajar dangi idan maganin shekaru ne ma ya fi shekaru domin hasken sannan da abdullahi dan abbas ya rawaito cewa ma'aikin allah yana ba shi labarin ƙabiyarsa da jibrilu jibrilu yaya da aka halice ka me ka iya sani jibrilu ya ce ni dai abin da na iya ganewa na san wani tauraro mai huduwa daga gabas ya faɗi yamma shekara dubu saba'in na ganshi sau dubu saba'in ya fito daga yamma ya faɗi gabas na ganshi sau dubu saba'in shekara dubu saba'in naga ya koma arewa ya fadi gabas ya fadi kudu shekara 70 sau 70 ya fito daga kudu ya koma arewa na ganshi a wannan kuma sai da na haka sau 70 sai mashin Allah ya ce to jibrilu wannan tauraron ni ne to sai na kuke cewa kun girme shi wanda kuke cewa ba shi ne mafi girmanmu ba alhali lokacin da aka yi halitta aka kama babu ita shi ne fasani sinainil wujudi Allah shi azaliyu ne abadiyun amma ba a halittu komai ba sai da aka fara halittar haskensa daga nan aka yi komai wahabiya suka ce to kuna san kuma da wato kuna san kuma da annabi Allah kenan ku ce Allah shi ya fara yi ah to a matsayin halitta ba ai ba rigima anan a matsayin abin da aka yi na halitta shine farko to ai mu kuma nan ana cewa Adamu abul bashari eh amma ai ba a ce da shi abul arwahi ba shi annabi Adam abul bashari bashariya da dan adam mai jiki da kan annabi Adam aka fara amma ba a tu wannan bashariyar ba ta motsa ba sai da aka sa mata ruhi to shi kuma ruhin fa to shi bakin Allah shine abul arwahi komai ya motsa sai da ruhi ya taba sannan ya motsa to halittan hasken bakin Allah ce ta halicci ruhin wannan ruhin kuma ya zamanto daga shi aka samu al-akwaru halittu gaba daya to wai me kake jin haushi ne an ce bakin Allah haske ne ba a ce maka duhu bane me abin haushinka a ciki in dai bakin ko gabar ba mene mai zaka ragu da shi dan an ce maka bakin Allah haske ne ji nake dadi zaka ji an ce annabi haske ne ba duhu bane in kuma ka dage annabin duhu shikenan kai ka je ka dauka annabin duhu ne mu mun dauka annabi haske ne ka rike ta ka mu rike ta ba fahimta ba shikenan ba in mun je lahira sai a ga wanda yace annabi haske ne ya tsira ne ko wanda yace annabi duhu ne ya tsira haba ina hankali ka ce annabi duhu ne laƙar za a kun min Allah nurun haske ya zo muku daga Allah shi ne manzan Allah tare shi kitabun littafi bayyananne alqur'ani annabin da ya zo alqur'ani annabin ne haske littafi ne littafi kuma sai ka dage wasu an ce annabi duhu ne na me me yayi zafi ah ai duk hadisan da aka kawo ne waɗansu ba su inganta ba sai a ce maka eh to hadisin da bai inganta gurin wani malam ba ya inganta gurin wani malamin ai ba wani hadisin da yazo ce hadisi kaza sahihi ne ijtihadin malamai ne ijtihadin malamai ne suka ce wannan hadisin sahihi ne wannan hasani ne wannan da'ifi ne ba hadisi ne zo ya inganta hadisin ba a'a ijtihadin malamai ne to malamin ka da ijtihadi yace hadisin mai rauni ne sai ya ce duk wannan malamin ijtihadi yace hadisin ingantacce ne ba shi kenan ba wani shi alga ta malam wai an ce duk hadisan da shehu ya kawo a cikin alfaidul ahmadi wai duk ba'ifai ne sai nace i a gurin malamin sa mu a gurin malamin mu ai ma saha inda inda inda ka ba ufa inda gairika duk abin da ya inganta gurin ka ya ya yi rauni gurin wani wa ma ba ufa inda ka saha inda gairika abin da ya rauni gurin ka ya inganta gurin wani ijtihadin malamai ne suka inganta kuka raunana to dan haka shi sallallahu alaihi wasallam kafirai suna ganin ya za a saukar masa da wannan alqur'ani alhali ya tashi a cikin su ba tare da suna ganin ya fi su yawan shekaru ba to wannan shine zalika mablaguhum min alilmi iya ilimin su kenan da annabi amma da sun san annabin su killace masa shekaru ma ai da bata taso ba inda za ka gane haka da ko labarin sayyida ummu salama da mijinta ya rasu ma'aikin Allah zai aure ta sai take ga masa ma'aikin Allah ina fa da yawan yaya ina da yawan iyali sai bashin Allah ce da zo kulluna iyalullah dukkanin mu bayin Allah ne Allah ne yake ce da mu iyali ce ba za su yawan iyali ba zai sa mu kasa ciyar da bukatun abin da Allah ya kaddara mana ba ta ce da shi sannan kuma ina fada shekaru da yawa na tsufa sai bakin Allah ce mata uhum sai mata shiru bai ce mata e ba bai ce mata a'a ba kaga wato ma'ana sayyida ummu salama karke hango yawan shekarunki in shekaru ne sai ki samu nayi miki tsufa in an kallo wancan tauraron mai shekara dubu saba'in sau dubu saba'in sau hudu wataƙila kuma dubu saba'in din ba irin ayyamu duna ba irin lissafin ayyamun lahi ko ayyamun rabi a gurin malamai sai abin ya zama to wani iri shi yasa za ka ga lokacin da zai abu sayyida khadija aka ce shekararsa nawa a wanda ya san shi mai karamin tunani sai ce shekararsa ashirin da biyar ita tana da shekara nawa tana da shekara arba'in kuma ya yadda sayyida khadija tana shekara arba'in yana da shekara ashirin da biyar to a ɗebo wancan shekarun nasa a zuba masa a gani ai da shi da ita babu haɗi to to don haka wanda yake kallon annabi da ido ɗaya shi ne yake masa kallon yanzu yanzu nan aka haife shi a cikinmu ya tashi a cikinmu ya kaza mai kallon amma wanda yake kallon annabi a matsayin babba daga cikin bayin Allah farkon halittar Allah na haske ai fa mablagul ilmi nan sai ta dawo fa mablagul ilmu fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim suka ce a unzila a unzila zikiru alaihi min bainina ya za a saukar da alqur'ani a tare da shi bayan ya zamanto ba shine babba a cikin mu ba ba shi ne daukaka ba suka ce balhum fi shakkin min zikiri Allah ya ce a suna cikin kokonto na daga abin da nayi wa wannan annabin wahayi da shi na alqur'ani bal amma dai lamma ya zuƙul azab a jira dan ba su ɗanɗani azaba ba ne da sun ɗanɗana ai da sun san cewa Allah ta'ala shi ne mafi izza shi ne mafi buwaya shi ne mafi girma shi ne mafi ƙudura shi ya san inda yake sanya annabcinsa waran buka ya haluku ma ya sha uwa ya hataru ne ubangijinka shi ke halittar abin da ya ga dama a halittar kuma shi ke zaɓar abin da ya ga dama ya bashi matsayi da daraja na'am عنده خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم an kawo lafazin am ko dai amma a gurin malamai isfhamiya ce kamar shin shine ba ko dai ba in kace am da ma'anar isfhamiya sai ta ɗauki ma'anar shin amma idan ba ma'anar istifhamiyya ta dauka ba za ta dauki ma'anar shar'iyya ne ko dai an yi kaza ne kuma kaza ya fito ko ikhtiyariya amma indahum khaza'inu rahmatir rabbikal azizul wahhab ko kuwa su ne suke da taskar baya-bayan rahamar ubangijin nan naka al'azizi mabuwayi alwahabu mai yawan kyauta to daga nan sai ka gane ashe annabci da Allah ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ikhtiyari ne daga gare shi shi ya ga dama ya zaba daga ina ya zabo wannan arziki na annabci ya bashi tsakurowa ya daga irin taskar baya-bayansa taskar baiwa irin tasa ubangiji yana da taskar baiwa iri-iri taskar baiwa iri-iri daga irin baiwarsa ce za ka ga idan ya rage maka wani abin sai ya cika maka da wani abin daga irin taskar baiwarsa ya halitta ya rasar da halitta ya ɗaukaka ya ƙasƙanta ya azurta ya ba da lafiya ya jefa ciwo da larura ya sa kunci ya sa yalwa wato wannan fa shine kullu yawmin huwa fi sha'anin din to Allah ta'ala shine yake da khaza'inu rahmat rabbika shin ubangiji ne yake da taskar arziki na baiwa iri iri ko kuwa su ne a ba su bane shi yasa Allah ya kawo am ko kwadai ko kwashin indahum khaza'inu rahmat rabbika a gurin su ne taskar arzikin ubangijinka yake da za su ce kar ayi arzikin annabci gawa ne a a ba abun sa abun yake ba kuma sannan ubangijin nan al-aziz wanda yake da izza wanda ake ce da shi buwayi shine al-aziz al-wahhab ubangijin da yake da kyauta ta kasaita kyauta ta kasaita saboda kyauta irin tasa sai a ba wani kace me yasa ma ubangiji bai abin da ya ba wannan nan shi kadai da an raba wa kamar mutum dubu talatin ai da an samu sauki sai aka ce a'a kai ma an baka abin da ba a bashi ba an ce wai wani mutum suna tafiya da wani malami malami masanin Allah sai ga wani ya wuce da falleliyar mota sai ce Allahu akbar shi malamin yana ji a jika bara ya san inda aka dosa can wani wata falleliyar mota mota kamar tanzila kamar daga sama aka saukar da ita kuma ba kira ta aka a duniyar nan ba sai ce Allahu akbar da ya ga dai abin yi na burgewar ya ishe shi sai ce wani ne da mun kare sai ce abin da ya dame ni wai da Allah san da Allah ya raba irin wannan arzikin wai duk muna ina ne Allah ya raba wannan arzikin sai ce ne ce ce to ya hakuri ba komai mu ma Allah zai kawo mana namu ran nan bayan kwanaki sai ce zo mu tafi unguwa sai ya kai shi emergency ya ga an kawo wani an gur an gurde masa wuya an kawo wani an balle masa hannu an kawo wani an tala shi an yaga amma yana numfashi abin mamaki sai ce wani wai duk sanda Allah yake da wannan hadarin muna ina ne sai ya gano cewa wancan arzikin da kake ganin an ba wani to ga wani abin da ba a bashi ba kuma kai an baka wannan shine lafiyar nan saboda in sanda aka raba wancan baka dauka ba to sanda aka raba wannan ma baka dauka ba ba shikenan ba da haka Allah shine alwahabu ubangijin da yake da baiwa baiwar kuma bai wadda inda ya zaɓa nan zai sa ta ɗan adam baya gane cewa lafiya bai wace sai idan ya ga mutumin da Allah ya baiwa dukkanin abin da ake ce da shi iko na makami da iko na kuɗi amma ya kasa sayan numfashi da numfashin ya ƙare dole ya ba shi da iko ba shi da kuɗin saye ba shi da makamin saye kai ko baka ba Allah komai baka an ce maka akwai ragowa har ma numfashinka ba zai kare ba sai iya abin da Allah ya rubuta maka na abinci ya kare amma baka san wannan ba ko ko ba amma dauke masa numfashin ba an ce duk wata uku sai ya je an zuke jininsa an zuba masa sabo ko nawa ne zai kashe yayi da ya kashe kai da Allah bai ba wannan abin ba bai kuma dora maka wannan ba to dan haka Allah a irin baiwarsa komai yayi wa dan adam ya san ya dace da a yi masa ne shi yasa ya masa haka din muna fata Allah ya taimake mu mu gane Allah masoyin bayinsa ne wai da yake ta sun masafahu habiban bari'un nasami shi mai alburda in kana karantawa sai ka dinga jin ana ta fasara ta rashin kan gado sannan Allah ya mai da shi masoyi to waye masoyin wani a wannan gurin Allah ya mai da shi annabi din halittar da Allah yake ina son wannan halitta so daga shi ma'aikin Allah shi ma yana son Allah saboda Allah ya ce yana son sa to da haka Allah ya taimake mu mu gode masa akan wannan kauna da Allah ya nuna mana nan sai ya samar da mu ba dalili ma'ana ba tare da mun yi komai ba dalilin da ya samar da mu kurin yana so mu yadda shi ne shi mai masa bauta Allah mun gode maka da ka ba mu wannan to alhamdulillah Allah ya taimake mu Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulmi Allah ya ruguza kafirci Allah ya ruguza kafirai wannan kasa ta mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya kwararo mana arziki da aminci da kwanciyar hankali a wannan kasar ni'imar da Allah ya mana mun gode masa Allah ya kare mu Allah kada ya rage mu alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wata na Ramadan dukkanin alkhairan da ke ciki Allah mun roke ka Allah ka ba dukkanin abin da yake na rashin jin daɗi Allah ta'ala ko kunyata duniya ko kunyata lahir Allah ta'ala ka sauwake mu ka tsare mu ka kiyaye mu alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum muna roƙon ubangiji dan alfarmar annabinsa dan alfarmar wannan littafi nasa ya biya dukkanin bukatun mu ya gafara ga magabatan mu tarbiyyar da suka yi mana mun gode musu Allah ya saka musu alheri Allah ya ba su gidan aljanna magabatan mu sun sha wahala dan mu zama na kirki muna fata Allah kai musu tukuici da gidan aljanna abin da ke tsakaninsu da kai Allah ka kauda kai gabarin sa abin da ke tsakaninsu da bayin Allah Allah ta'ala ka dauke musu ka biya musu a cikin taskan nan taka mai gwabi alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu da zuriyarmu da iyalinmu Allah ya ba mu rayuwa mai albarka Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa dukkanin alkhairan da Allah yake rabawa a wannan wata Allah mun roke ka Allah ka raba da mu Allah ka ba mu rahamar da ke cikin wannan wata Allah ta'ala ka ba mu rahamarka gafarar da ke cikin wannan wata Allah ubangiji ka ba mu gafararka wanda kake warewa ka ce ka yanta su Allah ka sa mu daga cikin wanda ka yanta a wannan wata akwai bayan Allah da suka saba yi wa wannan masallaci hidima kullum muna fada Allah ta'ala ka san su ka san bukatun su Allah ta'ala ka biya musu akwai bawan Allah da kullun idan ranar juma'a sai kan kawo ruwan sha a kori kura guda mai alwala ya dauka mai mai sha ya sha kuma mai sanyi yake kawo shi yasa ruwan idan ya kawo shi kafin mai wannan babu muna fata Allah ya shayar da shi alkausara akwai bawan Allah da yake tsaye da harkar harkar nan ta sauti da harkar nan ta iska da haske hankalinsa yana tashi idan ya ga an sami damuwa Allah ta'ala mun roke ka Allah ka biya dukkanin bukatunsa Allah ka yi gafara ga magabatansa Allah ka sa albarka da alheri a cikin dukiyarsa Allah ka cika hannayenmu da arziki Allah ka cika zakatanmu da kaunarka akwai wadansu bayan Allah da suka roki bi musu addu'a Allah ka san su ka san bukatunsu Allah ka biya ka sa musu albarka da alheri a ciki akwai bayan Allah da muka alƙawarin yi wa addu'a su ma Allah ta'ala ka san su ka san bukatunsu Allah ka biya ka sa musu albarka da alheri a ciki alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah mun roke ka ka cika hannayenmu da arziki Allah ka cika zakatanmu da kaunarka Allah ka yafe dukkan laifuffukanmu ka gafata dukkanin kusakuranmu ka sanya albarka a rayuwarmu mu karanta Fatiha da Alam Nashrah da Salatul Fati Khalifa Allah ya rahama zuwa gare shi hidimar da ya fara iyalai suka dora Allah kada ya gajiyar da su Allah ya sa musu albarka irin arzikin da Allah ya masa na kyakkyawan ambato bayan wafatin sa mu Allah ta'ala kai mana haka albarkatin Annabi sallallahu alaihi wasallam Fatiha da Alam Nashrah da Salatul Fatihi